الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق ونادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وقدره وقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين صلى الله محمد يا ربنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يكتذب الذين يسمعون ولهم إلى رأسهم النار ثم إليه يرجعون فقالوا لا أنزل عليه آية من ربه وإن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون Allah ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce karka ya bakin ciki bisa rashin imaninsu an yaka Allah yana yusujibu du'a aka ilal imani ma an su amsa kiranka zuwa ga imani allazina yasma'u waɗannan da suke jin maganan ka sama a tafakkumin wa atibari irin ji na fahimta da lura amma wani mota matattu ay kufara sune kafirai shabbahum bihim fi adami sama'i ya kamanta kafirai da matattu a rashin ji ya karanta masu imani na masu rai saboda ji rubuta matattu kafirai kenan ya basu Allah Allah zai tada su fi lahira da cikin lahira summa ilaihi sannan zuwa ga Allah ne yurja'una ake mai da su yuradduna bai jadi musaka masu bi amalin da ayyukansu وقالوا أي كفار مكة كافرا مكة سنشي لولا نزل عليه آية من ربه ميانا أسوكت آية كان النبي لقوبا جنسا كما إن سوكت لأبار الناقة سالي جاقوا النبي سالي والعصا لسنداء النبي موسى والمائدة دمائدة أنا النبي إيسى maza su ba da gaskiya da annabi sai sun ga wannan sannan su yarda wallahu ka ce musu inna Allah qadirun ala yunzila ayatan Allah yana da iko akan ya saukar da aya yunzila ko yunzila ya saukar ko ya saukar min maktarahu daga abin da suka nema walakin aktsaruhum amma yawancin su la ya'lamuna ba su san anna nuzulaha cewa saukan saukan saukan ayan da suke nema bala'un alaihim su masu naƙacin zaliyar da suka nema mai ƙarshen sai ya zama ai halakar da su aka yi su mutanen masu sandan musa mai ya faru kuma halaka ne na ma'ida ma halaka ne to kai ko annabi allah ya kira ka rahamatan lil alamina saboda duk sanda suka ce annabi sai an kawo wani aya irin na mutanen da sannan su yadda annabi allah ya ce ba zan kawo ba tun da kai annabin rahama ne ma kana allah mu'azzibahum wa anta bihim ما كان الله معذبهم يستغفرون وما من دابنا وما من دابة في الأرض ولا ولا ما يطير بجناحه إلا ومنات وطنه والذين كذبوا بآياتنا ثم يغرقهم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يهده ولا صراط مستقيم
kuma min dabatin babu wani mai tafiya a bayan ƙasa shine ma'anar dabba a nan ba dabba a duk wani mai rarrafe a bayan ƙasa filalli a cikin ƙasa wala ɗa'irin ko wani tsuntsu mai tashi sama ko wani irin nau'i ne ya ɗiro da yake tashi filhaya a filhawa ya sararin sama bi janahihi da fukafukinsa illa umamun amsalukum dukkan su al'ummomi ne kaman ku fi tadbiri halkiha a cikin tsarawa da shirya halittanta wa rizqiha da arzikinta wa hawaliha da halin ruwanta ma faranna bil kitabi min shay ba mu bari ba ba abin da mu kawo ba a cikin lauhul mahfuz duk abin da gani a ta yau da kake zaune nan ya zo cikin lauhul mahfuz da duk abin da kake yi min shay'in wani abu ba lam naktubu ba mu rubuta shi ba dukkan mu rubuta sun ila rabbihim sannan zuwa ubangijinsu ne al'ummomin gaba ɗaya yusharuna ake tara su fa yaqdi bainahum Allah zai hukunci tsakanin su wa yaqtasu lil jama'i min al qarana hatta dabba mai kaho in ta soki mara kaho sai an yi hukunci dabbobin ma ya tashi wannan ta tunkuyi wannan wannan ta soki cikin wannan gaba daya sai an gama hisabi Allah ce kunu turaban ku zama kasa dan adam kafiri zai ce ya laita ne kun turaba dan Allah ce sai sun mai qulu lahum kunu turaba والذين كذبوا بآياتنا وأن سكر آيات القرآن sun mun kurame ne an sama ya gabanin jin ta sama a kabulin ba za a ce ba sa ji ba suna ji amma ba karba ba duk sanda aka ji gaskiya baka karba ba Allah zai kira ka kurma wa bukumun bai baye ne an nuke gabanin huruci bil haƙi da gaskiya ba sa barin gaskiya na fi zulma suna cikin duwannin kafirci man yashi Allah wanda Allah ya so illa da hoban da shi yin lilahu zai fadda shi duk wanda kaga ya bace dama batacce ne wajen Allah wa man yasha wanda Allah ya so hidayatahu shiryansa yaj'alahu ala siratin mustaqim zai sanya shi akan hanya madaidaici wannan hanya madaidaici ko shine dinin Islam addinin musulunci
وما لكم إن أجبتم عذاب الله آتاكم ساعة أجل لا تدعون إن كنتم صادقين فليعتدعون فيبش ما تدعون إليه إن شاء الله وحسن ما تشركون
الله سبحانه وتعالى يقول قل يا محمد لأهل مكة يا أنبي كجيا ومتعنا مكة أرأيتكم كبار الأبادي إن أتاكم عذاب الله إذا عذاب الله يظلمك أن الدنيا أو أتتكم الساعة فساء القيامة تزومك المشتمل عليه المشتملة عليه وأن القيامة يا تابعتات القيامة سننزل زومك بغتة أعجبا شري أفغير الله تدعون شن ألوكة كوا كرا كوا رجوني إن با الله با duk sanda ka ga mutum yana kiran wani ba Allah ba bai gauya ba ne da ya gauya sai ya koma ga Allah in ka ji mutum yana wayewa Allah to Allah ya taba shi in mai taba shi sai dai abin shi to ko din masu goma kan mai yasa in kun ga tsanani kukan rabu da gunjin ku kira Allah in kun fi saliki ne in kun kasance masu gaskiya annal afna matan ba ukun cewa gumaka za ta amfane ku to me hana faruha ku kira ta mana ba za ku iya kiran ta saboda kun san ba ta da amfani a ban iyahu ta buduna la ghayr wala ke na jin ku Allah kada kuke kira ba wani sababi shadaidi a cikin zanen zanen to ba kai ba ba kai ba fa ya kashe mu Allah ne zai yayi ما تدعون أبن أبي يجرم إليه ما تدعون إليه أن يكشفه يا شأنكم أن قبلكم من اللر نتيوتا وناويل مكما جنسا إن شاء إذن يا قداما يا يوا sannan watan sauna a lokacin tsanani sai ku manta masu shirkuna abin da kuke hada Allah da shi ma huta da shi min al-aslami na gumaka fala tad'unahu ba fa kiransu
ولقد أرسلنا موسى إلى قوم من قبلك فأخذناهم برد فأخذناهم بالعزاء والضراء لعلهم يضرؤون فنزعوا أن أسنة ضرؤوا ولكن قسى قلوبهم وبين لهم شيئا أمرهم فصدهم فذكر ولكن تذكرهم وبين لهم شيئا ما كانوا يعملون to ayin da wuce Allah ce ma faranna fil kitabi min shay'in da abin da baka gani a cikin Qur'ani ba ilimin ka ne bai kai ba shine sai wani yana tambaya malami to wai ina Allah ya ambace su jirgin sama su mai da sauransu ta ai mai sauki ne a walam yarwa la qairu fawqan sabati wa yaqbilna ma yamsukuhunna illa rahman ya ce to in an ga wani wanda ya ce to ai duk ya hada wai haluku ma la ta alamuna wai haluku ma la ta alamuna har yau Allah yana yin abin sa gobe yi jibi yayi duk lokacin da Allah ya kawo wani abu wani imani sai ya kara fusata da Allah ya gaskata aljanna kamar irin abubuwan jin daɗin da muke gani ana cewa fi ma fi ha ma la ainun ra'ad wala udhun sami'an wala hadana ala qalbi basharin to duk an kana jin tunanin aljanna da wani abu automatic duk an gama shi sai Allah ya kawo maka ya maka moto automatic abinci automatic abin da ya rige kawai za su a sa maka loma a baki ko kuma a yi maka bayan gida amma komi yanzu ka hada injin ya tsaya maka abinci ya kawo maka har inda kake a kwance da sauransu to Allah ya ce duk abin da ka mutu gani ba to Allah subhanahu wa ta'ala ya sa shi a cikin alqur'ani نعم ما أرسلنا إلى أمم حقيقة من أيكا مع الأمم من قبلك قبالك رسلا من ذني فكذبوهم سوء قريتاسو فأخذناهم مككاما بالمأساء تسألني تلوث شدة الفقر والضراء لشيو لعلهم كوسو يتضرعون يتذللون سائقا كنكي فيؤمنون سبحانك السياح فلولا خلا إن جاءهم باسنا يعني أين عذاب من يظلم تلرؤوا في كان كان كي لم يفعلوا ذلك وسأيك توان شاننك بما قيام كان سيوا مقتدي أبن ريسا في هكا ولكن قصر قلوبهم أما زوجي أو سنتبوشي فلن تنين متى توشي من الإيمان كإيمان شاء الله كل ينا صم مؤمن سيجا ربجيش دنيا جمهوريسا إذا مؤمن يا سامتنني سيقوما كالله idan ya samu ciwo zai koma ga Allah in damuwa ya dame zai koma ga Allah shi ko wanda ba mumini ba sai zuciyar shi ya bushe shi to ai ina kawo tsananin ne don zuciyan ku ya taushi me yasa su kafirai duk an da aka yi musu magana sai zuciyar ya bushe wa zayyana lahum shaytan shaytan ya tsaya kawata musu ma kanu abin da so kasance amaluna suna aikatawa من المعاصي نصابوا فأصروا فقدوم عليه آكنتا فلما نسوا ما فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أقدرهم أقدرهم بغتة فوضعهم ويسون فوقع على القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين
فلما نسوا يعني نسوا كبر ما ذكروا أبنا كي مسوا وقوه aka tsoratar da su bihi da shi min albasa na tsanani wannan rai da cuta duk Allah ya yi masu falam ya ta izo ba su wasu ba fatana ablaihim abwaba kulli shay'in muka bubbude masu ni'iman dukkan komi minan na'ami na ni'imomi istidrajan lahum istidraji gare su ma'anar istidraji la'al aka yi masu wazi aka yi masu wazi suka ki duk abin da Allah ya masu na tsoratarwa suka ji to in Allah yana so ya kama ka sai turo ni'imar ba da yawa sai turo sai ka zauna ka miƙe kafa kana ganin ba abin da zai faru sai kawai ka ji Allah ya kama ka Allah ya ce to shine idan ka ga mutum yana sabon Allah Allah na tura mashi kuɗi da lafiya da sauransu sarka ɗauka yardan Allah ne istidraji ne sanassadir jihun min haisirawa mulilahum inna kaidi matin nika yi mutum ta lala inna Allah la yubli lil abdi hatta idza akhadhahu lam yubitu Allah yakan ta lalama bawa a barka ka ji daɗi ka yi tashakiyancin ka kai komai hannun shi igiyar na hannunsa ran da ya kama ba za ka kowace masa ba to shi ne Allah subhanahu wataala ce muka buɗe masu ƙofofin ni'ima suka yi ta gani hatta idza fariwa sai da suna cikin farin ciki bima hutu da abin da aka ba su amma farin cikin matsarin na fahari akhadnahum muka kama su da azaba baktatan abje fa idan yayin nahum su mublisuna ayisuna suna yanke kauna min kulli khairin daga dukkan alkhairi wa qul ya dabir alqawmi alladhina zalamu an yanke bayan waɗanda suka yi zalunci akhirun karshen su bi an usulu an tumbuke su gaba daya yankewa daban tumbukewa daban in an ce an yanke kila zai toho amma in an tumbuke ya Allah ya ce mun tumbuke su gaba daya muka kawo su walhamdulillah godiya ya tabbata ga Allah rabbil alamin ubangijin talikai ala nasrul rusul bisa taimakon manzanni wa ilakul kafirin da halakar da kafirai
قل أرأيتم إن تولوا سمعكم وأبصاركم وخلوا أراكم قلوبكم قلوبكم ما لهم غير الله يأتكم به ذكر أسرف لا شئتم هم يصدفون قل أرأيتم قل أرأيتكم إن أتيكم عذاب الله مقتتنا ذاتا هل يدخل القوم الظالمون
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce man qul li ahli makkah ka gaya mutanen makka أرأيتم أخبروني كبان الأباري إن أخذ الله سمعكم إن الله قد ما يريك جنكو يما يدكو كرامي وأبصاركم يريك جنكو أماكم يما كان تدكو وختم على قلوبكم يدعون ذوشيكم فلا تعرفون شيئا كذا مغاشي باقى في جنكم من إله غير الله يأتيكم به ون ألا الذي يزوى مكدشي bima akhadahu da wanda ya karba minkun daga cikin ku biza amikun da riyawan ku kuma kana iya maida muku ji kuna kana mai ku masu gani bayan kun zan makabi mun kuma kana iya bude zuciyan ku bayan Allah ya rufe ta wanzo ka duba kaifa nusarriful ayat yadda muke bayyana ayoyi ad-dalalati ala wahdaniyatina masu nuni bisa kadaituwan mu ثم هم سنن سوء ودنن كافرين هل إيو يصدفون يعرضون سنة كود كي أنها قبل انت فلا يؤمنون باس بارك كيا قل لهم كتيمسوا أرأيتم كبان الأباري إن أتاكم عذاب الله إذن دا عذابا الله ذي زمك بغتة أبكي أو جارة كو أبين ليلا أو نهارا دري درانا هل يقول فظلمنا وأسرى فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يوم العذاب بما كانوا يشكون
نعم الله سبحانه وتعالى وما نرسل المرسلين بما يكون من ذنب إلا مبشرين سيدون سزم su bishara man amana wanda ya bada gaskiya da Allah zai ci mu masauki mai kyau a lahira shine aljanna ومنذرين سنا كركت أدى من كفر وان دي كافر سيب النار أوتا فمن آمن بهم وان دي بارك السيان النباوة وأسلى يجار عمله أي كنسا فلا خوف عليهم باطروا أكنس ولا هم يهزنون باطر أدنى الآخرة والذين كذبوا بآياتنا أما ودن سكرت آيو يمو يمسهم العذاب azaba yana shafan su bima kanu sakamakon abin da suka kasance yafsukuna suna fasikanci suna fita hanya al-fisqu khuruj wa nida in suka fita gabarin biyayya kullahum kace masu wallahi aqulakum inni khara'ilillahi wa la a'lamu al-ghaib wa la aqulu inni malak illa tabu illa ma yuhi ilayhi wa la ta'lamu min al-basir afala tatafakkarun وأما به الذين يخافون أن يشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون
والله كشمس لا أقول لكم إني خزائن الله بنا شمك تسكوك ألا ينهلنا التي من غاير لكم وأن أكي أزرتا ولا قريتا ولا أعلم الغيب ولن ناسا غيبي فما غاب عني abin da ya faku gare ni walam yuha ilayya ba ai wahayi gare ni ba wala aqul lakum man ce muku inni malakun ni malaika ne daga cikin malaiku ba in ma attabi'u bana min qawmi illa ma yuha ilayya sai wanda aka yi wahayi gare ni wato anan an aya manzo Allah yana cewa ba taskokin arziki a hannunsa bai san gaibe ba bai da'awa cewa shi mala'ika ne ba to ai kaga Allah subhanahu wa ta'ala ce alimul ghaibi fala yuzur ala ghaibihi ahada illa man irsala min rasulih wannan annabi yana ga musu la'anu ne ba ya sani Allah ya sanar da shi wala qulu inni malakun ni ba mala'ika bane in atabi wala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya bin komai sai abin da aka aiko masa wa ma yanduku anil hawa in huwa illa wahyun yuha manzo Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya da wani suna cewa annabi bai da wani ijtihadi sai abin da Allah ya ce mishi annabi kuma yana nan yana sauraron abin da Allah zai ce masa ne Allah subhanahu wataala ya ce masu in ma tabi illa ma yuha ilai qul ka ce masu hali yastawi al'ama shin makaho wal basiru da mai gani su a daidai makaho dai shine kafiri basiru shine mumini la ba za su daidai ba afala ta tafakkarun shin ba za ku yi tunane ba fi zalika cikin wancanan ka ba tuminu na kuma da gaskiya wa anzala allazina ka gargadar da waɗannan allazina waɗannan bihi da alqur'ani waɗannan ya kafu da suke tsoron an yi husharu ila rabbihim a taro su a tada su zuwa ubangijinsu laisa lahum min dunihi waliyun ba su da wani mataimaki ba Allah ba wala shafi'un ko mai ceto yashfa'u lahum wanda zai ceto gare su wa jumlatun nafi jumlan koran nan cewa la shafi'un halin min lamiru yusharu wa huya fi mahallal khawfi wurin tsoro ne wal maradu bihim abin nufi a cikin ga waɗannan al'almuminun al'asuna muminai masu sabo la'allahun ko su ya taƙon Allah su ji tsoron Allah bai khila'iyam da ciruwansu amma hon fihi ga abin da suke ciki ga imani ga sabo sai Allah ce to waɗannan ba su a tsoron ranar kiyama za su je ga laifi ga imani ba ko mai ceto gare su to ana tsoratar da su ne don su daina laifin nan amma in ba haka ba annabi zai ce to ai wala tazuru alladhina yadruna rabbahum ولا تقبل الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يدركون وجهه ما عليك من نسبهم من شيء ومن نسبك عليهم من شيء فتكونون الظالمين وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقول هؤلاء من الله عليه من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين ولا تطرد الذين يدعون ربهم ترك كل وأن سكي كرم وبنجيجن سمير غداة والعشي سافر مريتي بعدن قومي بيريدون سنة نفن وجهه ذات الله سبب سوكم آية manya-manyan kafirai sukan zo majalisar manzon Allah idan sun zo sai su same shi yana zaune a tare da shi akwai Ammar ibn Yasir da Bilal da Suhaib da Salman al-Farisi waɗannan duka mutane ne fakirai a cikin musulmai wanda ake ce ahlus suffa wal birna saka ma alladhina tuna rabbuhum bil ganati wal ashi sai idan sun zo ka san sha'ani mai jin girman kai da jin kai sai ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mukan so mu zauna da kai amma muna jin kunya a zuwa gamma da kai da waɗannan mutane kaskantattu idan ka so mu ba da gaskiya da kai mu zauna da kai to shikenan in mun zo sai ka ce su tashi su tafi saboda muna jin warin su bai mana daidai ba sai Allah annabi ya ce wa amma ana bi darilil mu'minina ni kan bazan kori mu ne ba idan mun ki majalisa majalisa na ni fakiri ne ni ma fakiri ne a can wancan kuma ayan har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu su dinga tashi Allah ya ce wasbir nafsa kama allazina yad'una rabbahum har in annabi ya gansa ya ce kai maraba da waɗanda Allah ya zarge ni da su sune wata rana fakiran suka taru suka ce aje a gaya wa annabi suna gashe shi zahaba ahlud dusul bil ujuri masu masu kudi sun tafi da lada muna sallah suna sallah muna azumi suna azumi muna kaza suna kaza da abin da muke suna yi amma suna sadaka da raguwan dukiyarsu mu ba mu da shi ya rasulullahi alkhairi ya tafi maza Allah ce a gaya musu ina gaishe su idan lokacin da suka ga wani mai kudi yayi alkhairi su su ce subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar duk abin da ya bayar sun samu kamansa suka ce ma da lamun yi maganin su suna yi suna yi suna yi sai su masu wadatan kuma su yi sadakan sai su faɗi su bahanin lahira a ya rasulullah ka ba mu kuma sun kwaci kuma zalla ya ce kulin lan fallan bi yadillah fallan lillahi yuti man yasha fallan Allah amma bare in ba ku wani kun yarda ranar lahira a cikin ku za a tashe ni a lahira a cikin bakiri za ta je kun yadda da wani ato mun yadda shi kenan ko ma ya tafi a mishi wani rawan rabon milgana ta wala ce a yuri na waja na ala na waja wuta ala lashe amma wani abu daga gwaci kadin duniya ba humul fakara wa kanar mashirikuna mashirikai sun kasance la'anu sun yi suka ne biyu a cikin su waɗalabu suka nema an ya lahum ya kore su rijani su kudin su zauna da manzon Allah. Faradan nabiyu zalika sallallahu alaihi sallama annabi ya yi nufin haka ba don walakanta musulman ba ɗama'an fi islamihim. Shi kullum abin da annabi yake so mushriki ya zauna ya ji maganganunsa watakila imani zai zauna a zuciyarsa. To yana ganin manya-manyan kafaran kowanne da jama'a a ƙarƙashinsa. idan ɗaya ya musulunta to jama'ar su sun musulunta tunda suka ce wa annabi haka nan ka dinga nisan da makeran nan don mu samu mai magana da kai annabi ya zume haka Allah ya ce a karka kore su yace to wannan la ta zume ba zan kore mu ne ba wa ma alayka min hisabi min shay'in hisabin su bai kanka in kana badinu ghayr madlin in cikin su ba yarda je bane wa ma min hisabika alayhi min shay'in hisabin ka kuma baya kansu fa taddo balle ka kore su fa takuna in ka kore su sai ka zama min azzalimin cikin azzalimai in fa'alta zalika in ka aka ta wancaninka wa kazalika fatanna ba'ala bi ba'alin Allah ya ce haka dai na shirya abina haka nan nake jarabar sashin mutane da ɗan ayin sashi asharifu bil wali madaukaki kullun yana jan haushin makaskanci makaskanci yana jan haushin mai girma kullun madaukaki yana ganin me za a me zai sa a hada shi da wannan talaka me za zai zo wurin shi to shi haka muka jaru cewa wal gani ya fakiri mawadaci yana jan haushin fakiri fakiri yana jan haushin mawadaci da an kaddamna ku bi sabki muka riga fakirai riga ya zuwa ga imani duk sanda aka aiko annabi zaka tarar da ba kasma manya-manyan mutane ke bin shi ba kaskantattu ke bi kamar yadda lokacin da annabi aika da aka aika mana jashi cewa mutanen maka sun zo za su bata garin shi to a cikin tambayin da yake yi sai ce wai shi annabin kunnan wasu irin mutane ke bin sa kaskantattu ne ko ko madaukaka ne ya ce a a ai ba komai bane dan su yan bayan su je ce a ai da ma haka gaskiya yake ya kan fara da ban tausayi ne zai ba da tsoro don haka duk sanda Allah ya aiko annabi to zaka tarar da kaskantattun suke bi manyan suna cewa inda oi abun gaskiya ne da ta hannun ba zai zo na liyaqudu ay sharafa dan madaukakan wal aganiya aw da mawadata mun kiri na masu musu su ce a haula imanna Allahu alaihim min bainina yanzu waɗannan fakiran ne wanda ba komai ba Allah zai masu baiwa tsakanin mu da shari'a ai law kana ma hum alaihi hudan da abin da suke kai shari'a ne ma sabaquna ilayhi da ba su riga mu zuwa gare shi ba qala ta'ala Allah ta'ala ya ce alaysa Allahu bi alama bi shakirin Allah ba shi ne masanin masu godiya ba, shahu gare shi wani yurin ya shirya da su bale Allah shi ne masani, ai bakiri shi ne da ya ce kan ce alhamdulillah. Don ran da mutum ya kada gidan shi, ya ga ya an koshi da daddare kan ce alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Gwamnati ce alhamdulillah. Shi ko wanda aka zama shi kwano bakwai ya ci wannan ya ci wannan ina ruwan shi da alhamdulillah. Wanda ya gyatsa ya miƙe ya kwanta kawai وإذا جاءك الذين وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه رحمته أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات وينهى سبيل المجرمين
الله سبحانه وتعالى وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا idan waɗanda suke ba da gaskiya da ayoyinmu suka zo maka faƙon lahun ka ce masu salamun alaikum gaisuwa na ubangiji da gaisuwan yan aljanna gaisuwa ya tabbata a kanku ka taba rabbukum ala nafsihin rahamata Allah ya hukunta ubangijinku rahamata rahama ala nafsihi bisa kansa innahu shi aishan وفي قراءة بالفتح أنه من الرحمة من عمل منكم سوءا والنبي أيكة ممونة أما بعد غنغنبا بجهالة لهجاهيكي يا الله غافا غافا بصير سوانا ya fito ku zaɓe shi ku tuba ku zaɓe shi ku tuba an ce ma a tsara mustafirin walau a da su biyo ne zarrayi na marra duk wanda ya abinci Allah na tuba Allah na tuba ba za a siya da wani akan zunubi ba ko ya tuka ba shi Allah ya ke gaya wa annabi ku gaya wa masu samonin nan Allah ya wadauta makansa ya shirya rahama ga duk mutumin da ya aikata mummuna aiki da jahilci ko shirin yarin jahilci sannan ya tuba ya yi isti ya bari ya gyara aikinsa Allah mai gabara ne mai rama an ji a cikin hasanata sayyi'a ta muwa a cikin sayyi'a hasana ta muwa duk san da kai aiki mummuna to kai kyakkyawa a gurbin sai shafe shi to shi ne Allah ke cewa ya Allah in dai ka gyara aikin ka Allah mai gabara ne wa kadhalika haka nan kama bayyana ma zikira kamar yadda maka bayyana abin da aka ambata نفصل الآيات مجي بين آيوهم القرآن ليظهر الحق دون قسيا يبين فيعمل به ولتستبين طريق المجرمين دونهم هنيا مجرمي تبين تزمو أسرري idan ka ga hanya mana kyau kuma ka gane mana kyau to abin da ya fi fatarsa ne ba sai ka nisanta wa bi qira'atin mithla taniyati liyasbina wa bi ukhra bil fawqanati wa nisma sabila an linaswa liyasbina sabil al mu'minin kitabun nan ce ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam qul inni nuhitu قل الذين علامة الذين تدعون من دون الله ولا تبع أهواءكم فولت إذا وما أنا من المرسلين قل إني على بينة من ربي وكفرتم به ما إني ما تدعون به إن الحكم إلا لله يقص يقص يقص الحق وهو خير الفاسدين na'am wani ka ce masu inni nuhitu ni an hane ni an abunan lazina da runan bauta ma abin da kuke wa bauta min dunin layi wanda ba Allah ba qul la attabi wa hawakum ba zan bi soye soyen zuciyanku ba fi ibadati ya cikin bautan gumaka kaddalaltu idan na mace inna ya kai ni tabatwa وما أنا ني من زمو من المعتدين cikin masu shirya ba wal inni ala bayyinatin min rabbi ka gaya masa ni kan abin da nake yi ba da ka bane ina daga bayani da ubangiji na wa kad kazzabtum bihi hakika kun qaryata bihi da ubangiji na hayasu asharakatum ta inda kuka tara shi da wani ma indi ma tasajilun abin da kuke nema a kawo da gaugawa na cewa in annabi ya ce ku bi Allah in ba haka ba za a kawo zunubi sai su ce a kawo din Allah ya ce a ka gaya masa ai ba hannun ka yake ba ma indi ma ta sajiro na bihi min al'azab abin da kuke neman gaggawa na azaba ba hannuna yake ba in mal hukunci bai zamo ba fi zalika a cikin wancanin ka illa lillah sai dai ga Allah ya qali Allah yana hukunci alqala alhaqa hukuncin gaskiya وهو شيء الله خير الفاصلين شين مجي في سما سرر به وما سو كنشي وفي قراءة يقص أن يقول
قل أن علمي ما تفعلون به لقل لم يطيب بينكم والله أعلم بالظالمين وعنده مفاتح الغيب لا يعلم إلا هو ويعلم ما في الأرض والبحر وما تكتب من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رب ولا رابط إلا في كتاب مبين
والله kace masu lauyin ni ma ta sa'ajilon da abin da kuke nema a kawo da gaggawa na azaba a hannuna yake a yi lakuli al'amuru da an hukunta al'amari bai ni wa bai nakon tsakani na da ku bi an wajji da ku in gaggauta kawo azaban lakun gare ku wa asari huta walakin nahu amma ba a wuri na yana wajen Allah ne wallahu alamu bi zalimin Allah su ne masanin azzalimai mata yaushe ne yu'aqibuhu da yake masu yake masu hukuma wa indahu ta'ala mafatihul ghaibi mabudin gaibi yana wajen Allah fazainihi taskokinsa aw witburikin musali ila ilmihi ko hanyoyi mai sadarwa zuwa saninsa لا يعلمها ما ولي سني إلا هو سيشي وهي الهمزة تقول بأن بقوله تعالى إنه علم الساعة سن الساعة ينا وجن الله با ولي سن سوى رانا كذا ذا إتاهن قيامة مفاتيح الغيب لنا حديث يا فترة يا دون آية لقمان إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت waɗannan abubuwa Allah ya ce yana hannunsa sanin tashin kiyama yaushe za a yi ruwa yaushe ruwan zai amfane ka Allah yi ya san abin da yake cikin mahaifa a nan za ka ga nasara idan an samu ciki mace ta samu ciki zai iya cewa an samu za a samu namiji ko za a samu mace ko za a haihuwar wani kaza to wannan ba ilimin ghaibi bane khalaqa al-insana allamahu al-bayan allamahu al-bayan saboda lokacin da aka samu cikin ranar da aka samu cikin zuwa kwana biyar ka ce mishi wani ilimi bai isa ba wallahi bai isa ba sai ya zauna kwana arba'in din nan ya koma jini kwana arba'in ya koma tsoka kwana arba'in ba an samu arba'in su uku ba to adadin kwanakin idda to lokacin ne Allah ya gama halittar zai hura masa rai to a lokacin ne zai iya dubawa da kamaran shi ya gano cewa mace ce ko namiji ne da sauransu to ya ake iya gano cewa za a haihu rana kaza in ka je su gane zai ce za ta haihu rana kaza za a kaza to su yi ma allama hul bayani ne awo ne nauyi in ya kai nauyi kaza in ya kai nauyi kaza da ya kai nauyi kaza to za a haife shi to zai su auna su gani cewa to a kowane awa yana nauyi kaza yanzu saura awa kaza ya kai nauyin lokacin da za a haife shi to duka alamu ba ne amma dai gaibi Allah ya ce wannan dan da za a haifa ranar da ciki ya shiga ba wanda ya shiga sai Allah sannan duk rigimanka ba za ka ce me za ka yi gobe ba ma ta diri nafsun ma za ta kasu gare kanan a zaune duk ga ma a zaune gobe wayan sani kakan waye gari baka da niyan wani wuri ka je kakan waye gari kana da niyan wani ba za ka ba kana waye gari kana zuwa za ka samu ba za ka samu ba in ka ga ka tafi ka samu ya dace da kudurin Allah ba wai wani aikin ka ne yayi ba ma da diri nafsun ma za ta kasibu gadan kawai arihi nafsaka min at-tabbiri jimi hikam arihi nafsaka min at-tabbiri wa ma qama bihi ghayruka la taqum bihi ala nafsika hutar da kanka daga tsare tsare in ka samu dan adam yanzu a zuciyarsa zai ce in na kai shekara kaza zan yi aure in na kai shekara kaza zan yi moto in na gama karatu na kamun aiki zan ashirme in na gama karatu na kama aiki a lokacin in na yi kaza zan yi kaza da a ashir hutar da kanka Allah ce ma ta ziri na wasu mara ta kasu magana shi ne mai daga mai ce hutar da kanka daga shirye-shirye ba ma kama biyi ga ruka abinda wani kai tsaya maka shine Allah la ta kuma bihi ala nafsika ari ina wa nafsaka fi alil kumuni farfani wala yatimmu nafsu abinda Allah ya shirya maka shine kullum mumini ya waye gari ya waye gari me Allah zai yi da ni yau ba me zan yi ba ba me zan yi ba to shine Allah ce ba ta zai nafsu mai ayi alil ta mutu in kuma mutuwa aka rubuta maka ba a zariya ba kana zaune kawai zaka ce zan je wuri kaza sai ce ya mutu wa man kana maniyatu hu bi allin balai sai mutu bi allin suwaha zaka kawai mutum ya kirkiri ta biya zan je wuri kaza mutuwan na can wata rana annabi Sulaiman yana zaune sai ya ga mala'ikan mutuwa ya zo wurin yana kallon wani mutumin ya kura masa ido ya kura masa ido sai mutumin hankalinsa ya tashi ya ce Sulaiman wannan mutum ba ban gane ba shi ba ashe mala'ikan mutuwa ne da Allah ka sa aljannu su dauke ni su kai ni can tsakiyar duwatsu in gudu mu mutumin nan annabi Sulaiman zai tambaye shi ce ai mamaki nike je Allah ya ce in karbi ran shi yanzu yanzu nan amma a can tsakiyar duwatsu kuma gashi a gaban ka sai ana kai shi sai to dama na aka ce ka biran ka gudu ka zo wurin to bismillah la ya'lamu illa hu wa ya'lamu anna ya samma fil barri abin da yake faruwa a cikin sarari akan tudun kasa kenan والبارد تيكو القرى التي على الأنهار الكريم التي كان قرم وما تسقط من ورقة كودا غني إيه كجي غني يسكا يا بوكا دينا يا بوفشين غني يا فادي الله يسنش ولا تسقط من ورقة إلا يعلم واسع سنتا ولا حبة كوك ويا في ظلمات الأرض أشكن دون قسا ولا ردم كو دنيه ولا بسم كو بوسشي ألف على ورقة dukka waɗannan Allah bai bar su ba illa fi kitabin ya rubuta cikin littafin muminin huwa lahul mahfuz wal istisna'u badal ijtimal da yace illa illa fi kitabin wa huwa alladhi وهو الذي يتوفيكم بالليل ويعلم جراح بالنهر ثم يبعثكم فيه ليقضي أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويغفر لكم هكذا حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته سرنا وهم لا يفرقون
سبحانه وتعالى إلى جاء مكنيم هل تنسى الله سبحانه وتعالى yana cewa wa huwa allazi shine wannan ya tawaffakum bil layl duk wanda yake musu mutuwa to kare bacci in dai kana musu mutuwa ba karka yi bacci zai rike manka lokaci na yi komin mulkin ka komin kudin ka dai baki na sai buge ka to wa yake yin haka amma Allah ba wani inda bacci na hannun shi ne zai sa ya ce kare Allah ya ce ni nake karban ranku da daddare da qabli arwahikum inda nawm da ma ruhin guda biyu ne akwai ruhu tamyiz to lokacin da kai bacci Allah zai cire maka ruhu tamyiz ga ka da rai amma ba rai duk abin da za a yi da kai irin na mara rai aka yi to Allah sai ya rike gwargwadon lokacin da yake so in lokacin mayar maka sai ya yi sai ya mayar maka wata ran kuma daga wannan sai a wuce sai a ce ya kwanta bacci ne ba bai tashi ba to Allah ya ce wa yake yin haka wa ya'lamu ma jara'atum ya san abin da kuke kasabi kuke aikatawa bin nahari da rana sun mayar asukum sannan ya tada kofi a cikin rana برد أرواحكم دم إذا مكو روحكم ليقل أجل مسمى دان قوة يكي أجل دا أكا أمتا مسا tun ana karba ana maida maka a karba a maida maka wata rana sai a riki ba shi kenan ba kana da rai kana da rai kana da rai wata rana ce ai ya mutu da matacce da mai rai abu ɗaya ne ran ne babu daga rai ya zama babu shi kenan kuma ka zama gawa gawa nan kuma sai dai a juya shi da yake so summa ilaihi marji'ukum sannan makoman ku zuwa ga Allah ne bil basi da tashin kiyama summa kuke aikatawa duka fa yajadi kun yi maku sakayya bihi da shi duk wanda aikin kirki sakamakon sa alkhairi sharri kuma sakamakon sa irin sa wa huwa alqahiru Allah shi ne malin jayi musta'aliyan fawqa ibadihi birbishin bayinsa wa rusul alaikum habaratan Allah yana aiko muku makiyaya mala'ikatan, mala'iku sun fi amalakum wanda suke kiyaye aikinsu, kowane ɗan adam yana da mala'ika guda biyu, ɗaya a dama ɗaya a hagu, dan mutum na dama yake rubuta kyakkyawa, na hagun yana rubuta mummuna, da zaran kayan aikin kirki sai shi na dama ya yi maza maza maza ya rubuta. ya ta farin ciki saboda wanda aka wakala shi akan shi mutumin kirki ne idan ka yi aiki mummuna kuma da Allah da rahamansa zai ɗaga hannu shi mai rubutun sharrin sai ya ce ma mai rubutun alheri kaga mutumin mu ya yi aiki mummuna ma rubuta da shawara sai ce a saurara masa ko zai tuba a saurara masa zai tuba in aka saurara masa sa'a uku irin na falaki sa'a goma sha biyu kenan in bai tuba sai a wuce sai a rubuta ɗaya to shine ma nake ce ah in banda dai dan adam yaya abubuwan da ake rubuta ɗaya ɗaya zai rinjaye na goma goma shi ba aikin kirki in ka yi kowanne ba shawara za a rubuta maka goma shi kuma aikin shari in ka yi sai an shawara sai an daga maka kafa har na awa goma sha biyu in baka ce astaghfirullah ba sannan a rubuta to in mutum ba ya zama katin shaki ba ya za ya ce ai awa goma sha biyu da ce astaghfirullah ba ya za a yi dole dai kai sallah awa goma sha biyu a awa goma sha biyu ko ka ce astaghfirullah to ai shi kinki ya kai inda kai kuwa ga wannan ana rubuta maka goma goma goma in kai sallah goma musafa goma zikiri goma addu'a goma komi goma komi goma wannan ko ashar guda ne za a rubuta maka sai ashar din kai riga goma goma wani irin ashar ne ko haka to Allah subhanahu wataala ya ce ya idan idan idan mutum ya yi aiki mummuna da aka saurara mashi in ya tuba shi kenan in bai tuba sai a rubuta mashi daya tare da sun fi kowa bakin ciki dan Allah subhanahu wataala ya ce ya kare musamman ajalan sunan min nabbikum ma kuntum ta'lamun hatta idza ja'ahum al-maut tawaffatuhu rusulana manzannin mu za su karbi rayukansu al-muwakkaduna ababan wakkalawa bi qalbi alwah da karban rayuka la'allahum ko su yattaquna su kiyaye alkhawla kutsawa cikin sabo alhamdulillah
alhamdulillah rabbil alamin akar makallahu wannan yana tambaya ne wai ya je asibiti ne to da je asibiti bayan likitoci sun auna shi sai aka ce za a sa masa jini to aka yi ta neman jinin nan ba a samu ba to sai aka samu na wanda ba musulmi ba wai ya halarta a samu shi wannan jini na wanda ba musulmi ba ai jinin mutum don jinin musulmi in dai jinin zai amfane shi ba da yafi yayi a samu sa ai ba kafircin ba jini yake ba a zuciya yake a imani don haka in zai amfane shi ana iya sa masa kai ma kafin jinin da ake sa maka ne to
sai akwai maganar karatu na malam wanda kun fm suke sawa da karfe 6 da rabi zuwa karfe 7 da rabi rabi na safe ake sawa eh Alhaji alhaji goro goro ga annabi dan sama na makwabtun ana gafarta man gafarta man ana gafarta masa wadanda Allah ke yanta cikin wannan ba Allah ya tsira cikin cikin su Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih ma abada wa khatim ma sabaka na sunan hajjulat wal hadi la sunan kan sunan ala min gidan rajim subhanaka wa bihamdika